بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه حق قدر المقدار العظيم فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يزني لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد روى البخاري ومسلم في صحيح في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل الابرص والاقرع والاعمى اراد الله ان يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن فيدع عني الذي قد أزر الله فمسحه فسحب عنه قدره فقال أي المال أحب إليك فقال أي المال أحب إليك قال عن الإبل أو قال البقر شك الراوي فأوتي ناقة مشراء وقال أي الملك بارك الله فيها وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن فيدعو عني الذي كان أفضل الناس فمسحه فأوتي شعر حسن ثم قال أي ما لا أحب إليه قال البقر فأوتي بقرة حاملة ثم قال أي الملك بارك الله فيها وأتى الأبرص أي الأخير قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إليك بدني فأبصر النار ويذهب عني ما قد أبصر الناس عليه فمساه فرد الله علي إليه بصره ثم قال له الملك أي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأوتي شاة والدة فقال بارك الله فيها فأنت هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم الإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها المسلمين mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu mutane ba dabbobi ba ya halice mu musulmai waɗanda suke ƙarƙashin tutar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hakika Imam Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi زوجت سيدنا ابو هريره رضي الله عنه ياتي نبي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa wayansu mutane guda uku daga bani isra'ila a cikinsu akwai kuturu sannan akwai wanda yake mai sauko da kuma wanda yake makawo Allah baraka wa ta'ala ya so ya jarrabe su sai ya aika musu da mala'ika mala'ika ne ya fara zuwa wajen kuturin nan ya ce masa wani abu ne mafi soyuwa a gare ka a duniya yace abin da na fi so a duniya shine Allah ta baraka wa ta'ala ya tafiyar ya bani jiki mai kyau da fata mai kyau ya tafiyar min da duk wannan damuwa da cuta da ke tattare da ni wanda ya sanya mutane suke kina suke aibata suke hantawa ta mala'ika ne ya shafi jikinsa Allah ta baraka wa ta'ala ya tafiyar mai da komai da komai aka bashi launi mai kyau da fata mai kyau sannan mala'ika ne jiyo gare shi ya ce wani dukiya ka so sai ce ina san Allah tabaraka wa ta'ala ya bani raƙuma ko kuma ina san Allah tabaraka wa ta'ala ya bani wa kan ainihin shanu a nan an samu kokonto daga wajen rabin hadisi ko da yake malaman hadisi sun ce a raƙuma ya fada saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi raƙuma taguwa kenan wanda suke a shara a tida malaman duka suke biyu da naka su shara shi ne taguwa wanda ake sa mata ran za ta haihu da yawa ko wanda suke ciki ita ce mafi hadar taguwa a wannan zamani nasu sai da haka ya wuce ya tafi wajen ma'abocin kamfan nan ya ce menene mafi soyuwar abu a gare ka ya ce Allah ta wa ta'ala ya ba ni gashi mai kyau sannan ya tafiyar da wannan kamfan da ya dame da ya jino mutane suke hantsara da suke aiwata da haka ya shafe shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi gashi mai kyau sannan mala'ika ya ce wani dukiya kuma ke da fata ya ce ina son Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ni wa takan arziki shanu aka ba shi shanu saniya wani suke da shi ya ce a barakallahu fi Allah ya mana albarka kamar yadda ya gaya wancan ya wuce ya zo wajen makawo ya ce wa makawo nan mene ne mafi soyuwar a gare ka ya ce mafi soyuwar da a gare ni Allah ta ko tsara ya dawo wurin da gai na da kasar mutane ya tafi Allah ta ko tsara ya dawo wai da ganinsa ya ce kuma da dukiya ake bukata ya ce na san Allah ya ba shi dukiya su ma kai da awakai ya ba shi kinkiya da ciki sai da Allah ya mata barka kafin ka ce me wani da rakuman nan da da shanayen nan kowanne sun haɓaka sun tada garke guda wani wannan ita ma sun kai ta tada garke guda dan kankanin lokaci shekaru ne da yawa ba wancan ya samu kwari guda cike da rakuma wancan ya samu kwari guda cike da shanu wanda ne samu kwalin guda cike da tumakai da abakai to sai ga zarar wannan zuwa bayan shekaru da dama sai wannan mala'ikan ya zo wa wannan kuturu a tuffa irin ta wannan kuturin irin tuffa ta kuturta yana zuwa ya ce mishi wallahi ni miskini ne kuma musafir madadi ne ni dukan guzuri na ya ƙare ba da addini ne mu saura ban dogara kowa ba sai Allah ya ce ya zalaganka ina roƙanka dan wannan wanda ya ba da jiki mai kyau da launin fata mai kyau ka taimake ni ka ba ni kaguwa guda ɗaya ta da zan yi amfani da ita in ƙara tashi zuwa ga inda zan fara tafiya da sawa kaga a hankalce wannan gudunar shi ya fi cancanta ya ji tausayin wannan bawan Allah ne ne wannan ya rufe shi ya fi cancanta ya ji tausayin sa saboda ne saboda ya taba shiga cikin irin halin da wannan ya shiga a lokacin da yake cikin yanayi na uzurta da talauci madhubun bil abwab an kore shi da kan kofar gari kowane kowane duk inda aka yi an tara su ake yi saboda haka ga wannan wanda ya taba shiga cikin abin gaban ma wannan wanda ya gani yanzu ka bi shi sau da abubuwan domin sai lokacin da kake cikin wannan fara a cikin garin kai shi ko wannan matsayi ne ba a garin su ne ba sai da haka me ya buɗe mai keka mai shi ke faɗa da ɗan zuwa ta Allah ka buɗe ni haƙoƙi sun min yawa wani haƙƙi ba ka gwamnati wato ya ‘yan uwa shi a al'adar Allah ta bara da wata'ala idan ya baka wata ni'ima to abin da zai wajabta maka ka fitar daga wannan ni'ima idan da za ka kwatanta shi da abin da zai bar maka ba za su kwatanta ba saboda yawan abin da ya bar maka da kankantar abin da Allah ta bara da wata'ala zai faɗa da shi shi ne haƙƙin wannan ni'ima misali mu a namun shari'a ta musulunci Allah ya ba ka arziki abin da yake so fahimta wannan babban Allah kwari guda da shi na rakuma mizani yawan adadin rakuma da suka sun fi dubu dubu da ya yi maka amma an zo an nema saboda Allah da ya ba shi ba da kwaya ne tsaye a ba shi kan kasa da haƙoƙi sun yawa guda ɗaya kawai a namu shari'a ba za a karɓi zakka in kana da arziki raƙuma ba ba za a karɓi zakka a gurin ka ba muddin raƙuman ka ba su kai adadi guda ashirin da ɗaya ba in ba su gaba sai aka ga musu Allah a ɗauki wani su maka idan ba sun kai guda ashirin da biyar a nan ne za a karɓi bisu ba ba wanda ya tabbata daga shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya shekara shekara ta biyu guda ɗaya ta sai da haka yake a ai haƙoƙi in nawa zai yawa saboda ne ya yi duba zuwa ga ya ga abin da zai bawa Allah ya ga yawan abin da zai bawa Allah a lokacin da ya ga kan da abin da Allah zai bawa sai da haka wani kan ne gizo shi ne ce amma ni kamar na saka shin ba dai bane ba wanda shekarun baya kake irin wannan halin da wani ma mutum da kai talaka ya ce maka da zan yi ƙarya kake inna hadal mali alwa su kafir an kafir na ga wannan duk da tawali shi ya yi kakari sai to shi ke da nari da ba rai ya har ya ne Allah ya kuma da kai a kan nan ya to ya yi uwa shin ubangijin da ya amshi addu'a wannan mala'ika wancan lokacin shi ne ba zai amshi addu'ar wannan mala'ikan ba a wannan lokacin sai da haka yawanci ya same ya kawar nan ya gaya mishi abin da ya gaya wa wannan kusurin wanda ya arziki ya ba shi ma ya gaya mai karkar suna da tango ka za wa kaza akwai sun yi nawa ba zai ke yi ba ba sai ka yi masu a kan kai a kai ba ni wani ba sai to idan har ɗaya rage Allah ya mai da shi abin da ya yi a kan da wuce zai sami wato ainihin makawo ya ga mai yin misini ne da ta tafiya kuma guzurina ya yanke a taimake ni da wata ‘yan kintiya wanda ko siyarwa ne in yi ƙara zuri na ƙarfi da wance. Ina haɗa ka da wanda ya dawo maka da ganin ka. Ya je mai da tufa ka kowanne yana je mai da tufa ka sarari. Sai ya je wa wannan kudin a tufa kudin, ya je wa wannan littafin a tufa littafin, ya je wa wannan makawo a tufa makawo. Ka taimake ni ka ba ni ko da siyarwa ne in yi in cika ɗan ɗan ƙara fara inda zan Ina haɗa ka da wanda ya dawo maka da ganin ka. wannan makawo ya ce wallahi na kasance talaka makawo ban da komai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo min da ganina kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi min arziki saboda aka fa khudh ma shi'ta ka dauki da abin da kake so da shi wannan tsara fa wallahi la ahadu wallahi ba zan maka musu ba wallahi ba zan ja da kai ba daga abin da za ka dauka idan ta ga dama ka ɗauki mafiya tsada mafiya kyau mafiya kushi da ƙarshen wa'innan kuma ka ka kula su in ka ga dama ka ɗan ba ku baki sai ka kula su saboda Allah kula shi ne ba ya ce an fi kare da wani da fi zuciyarka hakika Allah ta baraka wani ala da raba ku ne wa in sai ɗan uwa naka sun wa a wannan jarabar kai ko ka ji ka ka ka ka ka ka ka sadu da wa ka ainihin yardar Allah ta baraka wani ala wannan shi ne da natijar shi ne sakamakon mutumin da don gode wa ni'imar Allah sai Allah ya kara musu na in shakartun la azizin nan idan kuka gode ni sai na kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuwa kuka gudu sai da kusani azaba ta mai tsanani ce duk mutumin da ya gudu cewa Allah hakika ya ya ya yi asara kada hasara duniya wala akhirah za ta kawo misalin mu'min ya yawa hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar mu da mu gode ma ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ne ma a gurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani. Wani waje za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi wa lalzina amuru kulu bi tsayi ba ma rabar ta ku wasu lillahi kutumu iya musa abu jura. Ya kuwa inda kuka ibada gaskiya da Allah ku ji daga tsarkakan abubuwan da kuka yi ta muku kuka alƙawar shi. ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya san ku kasance kuna makota wa da yake wani wani za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku dubin ma razaqakum Allah wa ala al-kariba wa shkuru ni'mat Allah in kuntum iyyahu ta'buduna ku ji daga cikin abin Allah tabaraka wa ta'ala ya alsa kuna halali ku gode wa ni'mar Allah tabaraka wa ta'ala wani wani za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fadkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun ku ambace ni zan ambace ku gode ni da kada ku mutunce ni hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ne yana tuffar da bayin da nagari da tuffar masu gode ma Allah mi duba zuwa ga annabi daga annabawan Allah ɗaya daga cikin kullum azumi da husni bal ma shi ne abu da aka yi sai na Ibrahim alaihi salatu wassalam yadda Allah ya tuffar da shagodiya ga imam da Allah ya mata إن إبراهيم كان أمة خالدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين دينه شاكا لعمله حقيقة إبراهيم يتكلم الأمة mutum mai bauta ga Allah mai miƙa wuya zuwa ga Allah mai taɓa fata zuwa mai tara wani abu bauta da Allah ba kuma shakiyar da an kuma wanda yake gudu da tsohon Allah ya zuwa ga Allah. Yi gode wa Allah wannan yakin abin da yake wani ayat da Allah ya kama istawa huwa hadawu ila sami in Allah ya zabe shi shi da shi ba ka tafarki bare shi mi duba zuwa ga farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salatu wassalam idan Allah baraka wa ta'ala ya tabbata shi da godiya ga Allah yace zuriyar man habalna ma Nuhu innahu kana abdan shakuran zuriyar zuriyar mai kuma doke su a cikin jirgin ruwa tare da annabi hakika an ya kasance bawa ne tsananin goya ga amma bar ma sun shi shi da yan goya ga amma ina ne yake wannan goya da ikonin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana mu koma zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi wanda aka wada wajen sayyidina muslim bin shuba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar dare a saka warra makarama har kafan kuma dugarzan da suna kumbura aka ce wa ya rasulullahi dan me kika zaka ba wa shi wannan wahala Allah ya yi masa zuban ga wanda kai da amma kai ba ne da wanda za ka yi hukuma da kai ba to dan ne za ka kafara wa kanka yace sai ta afala akuna abdan shakura to ba zan kasance ba wa da koyo Allah ba a shawari sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake har da dubar da suke kumbura yana yin ne gani dan koyo gode ma Allah godiya ga Allah bari ma wannan ba sai ba ba sai ka kuma wani motsi dole zai ba ka adam min hada shine hadisi da Bukhari da Muslim suka wuri wurin sai da Aisha radiyallahu anha wajen gurin irin wannan amma ana da hatta ta fakkara kamar au ta fakkara kamar har sai da kafafunsa ta faɗa ko ta faɗa ta shakkaka sai da suka ƙaji suka zuba da shi tana tambayar dalilin ne ne ya sa kake kafura a kan haka ya ce abala abala a hibu an ɗaukuna abin shukura shi to ba zan so ba a wannan bayar ko hibu ba zan so in kasance ne gode ma Allah da ba wata ara ba mun karanta a cikin tarajin na manyan bayan Allah tsarayen bayan Allah su da kan akwai tare a bauta shi da wani sun yi bayan su yadda suke tsaye ba dare amma ba taɓa jin labarin wani bawa da ke bayan ana yi shi tsaye ba dare har ba ba su san yi yin shi ba in ba kai za su bayan ba kuma a kan ne a kan yi gode ma ba kawai ne godiya ga Allah ba ba
وخرج عن المشاكل
da za ta ɗauki ɗaya daga cikin wannan ta ce wa riba na aikin da kawai da zai son ɗora maka ka yi ɗan da hikimomi da Allah ya ba wa ta'ala ya maka ba zai yawa kasancewar da ya kama da kai a mutu ta kama da kai da ba nima ya kama da kai mutum ba ba dan ba wa a jiri ba nima ya kama da kai musulmi ba kafiri ba mumini nima a cikin kuma mutum wanda yake karkashin al'ummar manzon Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wajen hawa a muka rufe yin rajisa nema kasancewa ka za kasancewa ka za ta yawa ba za a iya yiwa ba dama Allah ya ce wa in ta'udu ni ma wallahi la tuswa sai dai inna lillahi la ruhul kafa inda za ku tsaya ku kirga ni'imoma da Allah ba wa ta'ala ya ku ba za ku iya kirga su a cikin yawa sai da adadin yawan zalunta kan sai da yawan mutum Allah ba wa ta'ala ‘yan ma goje ma Allah kai kuma je maka yana da marati ne matsagogi ne ɗaya bayan ɗaya. Tashin farko ka san cewa wannan ni'ima da suka nuna cewa daga Allah ne. Ba wai kai mutum na ne ke kama kai mutum Allah gobe ba ne ba su yi A ka san cewa wannan ni'imar Allah ne ya ba ka ita. Masalan ka samu wata riba a harkar kasuwancinka kada ba in yi tunanin cewa iya sanin salon kasuwanci ne ko iya rike kwastoma ne ko iya mu'amala ne kwastoma ne ba wannan a fannin Allah daga Allah suke wannan ko kuma a ka je ne ka ji jarabawa ka wato da zuwa su mai kyau kana tunanin saboda zai wa dare da zai yi da ka karatu a cikin lokacin suna bacci mutane nawa ne suka fi da yin karatu masu Allah da zuwa kuma daga yi ma ce da hikimomin Allah wa ma yi mummuni wa ne فلي الله بس الفيديو مكتوب زي ما عندي الله يقول الله تبارك وتعالى فمن قبولي مع الله تبارك وتعالى أمر للمفاعل sannan abu na gaba ka yi ƙoƙari kana aikata abubuwan da za su kusanta daga Allah da samun lada da wajen Allah da wajen ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana tubar da bayin da nagari su ne waɗanda suke gode ma Allah a kan nisba da yinsu ko wanda ya yi tsarewa ne suna hamlatu umu ko kan an wa da aka karha wa hamlu wa misali wa salatu na shawa hatta idza balaga ashidda wa balaga arba'ina sanata qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal salihan mawza yace Allah ka tsinke ku gode ma ni'imar da kai ne kuma in yi ayyuka na gari wanda za ka sannan daga cikin maratin da wasu gudun goge ma Allah ba da wata ala da ima da ya maka shi ne tattace iman kada ne da kiyaye ka kada su wuce maka ta yaya ta ganin cewa wanda iman ba ka aikata wani sabon Allah ya kawa ba ka yi burga da ita ba amma mutum za ka saba wa Allah da iman da ya maka to Allah zai kwace wani iman da ya maka ذلك لأن الله لم يكن غير ذي مثلا عمى على كون حتى يغير مالي أو يمسي هكذا الآن الله تبارك وتعالى إذا الله قد تبين ولا نعمة يوم ما أوى هل تنتظر الأحكام إن بان محيط ودنيمة الله تبارك وتعالى يمسي فبالحاجة تسكت نعمة وان مرات وان مرتبة daga cikin maratib na gobe ma'ama da baraka wa ta'ala hakika muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya kinsa mana ya bari da amar gobe masa a duk da ni gobe ne ma Masala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu yana roƙon Allah a cikin addu'o'i da ma dina ba gaske so Allah sai mai kinni rika gobe da shi فرض ده الدين ده عن النبي هو مرجع حقيقي ده عن ذاك الجزء هو حيوان او ليس بقى هي ماشي يعني دي ده بقى الجزء ما هو الاسرائيلي وشان دي دي انجازتي شو رمضان صلى الله عليه وسلم يا وانا كنت بقول سيدنا محمد جبريل من انا يعني احنا وسلامه muna da sai yace ya ma'al wallahi inni la uhibbu wallahi ina saka ya ma'al subhanallah Allah ya saka yake ina son ka yawa abu to me yake kuncin soyayya da manzo Allah yake shi me yake kusan da mai tsaya sai yace ina masa wasiya duk bayan sallah to ka ga sallah kace Allahumma inni ala zikrika sai ne wa shukrika wa sallah Allah ya tabbace ni da ambatanka ka tabbace ni da rinka gode maka to yi da Allah subhanahu wa ta'ala to ma'az ya ce wa babban abin da zan duba a kan dole ne fara shine koya maka yadda za ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ka san gode ma Allah abu ne mai matuƙar muhimmanci Bukhari da Muslim wai da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana zanna zaha wa bidda fa fi su'an ha'ula'i kalimat idan mutane sun tantace azurfa da wal suna da arziki to ku bi kokari mu tantace wannan kalmomi da suka yi wani kalmomi ma za su zuwa suna kai musu sai muka yi ma za su zuwa suna ya koya musu Allahumma inni aqalka sabata fil amri Allahumma inni aqalka sabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا سالكا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت أنصار الغيوب فقال إذا لن تبتعد عنك هو يقول تبتعد عن أرض ذكرت أنا أقبل har da cewa kana wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya jinta maka yadda za ka ga moje da moje da Allah ta baraka wa ta'ala ya mishi moje da ni ma da Allah ya mana matsayin mu musulmai a matsayin mu na mu'mini musulmai wani mu ne mu goje wa Allah ta baraka wa ta'ala da bakunan mu mu goje wa Allah ta baraka wa ta'ala da zuciyoyin mu mu goje wa Allah ta baraka wa ta'ala da gabobin mu a dukkan mu'min ne ma daga ƙarshe ina ta yan uwa musulmi musulman afirka tijaniya da wakuwa wannan watan albarka watan da aka haifi jagoran mu shek ahmad tijani shi kamar da allah sallallahu alaihi zama wanda ya fito daga wajen sayyidina hasan ahmad bin muhammad bin muhtar bin ahmad bin muhammad bin salim bin abdul'idi bin salim bin ahmad bin ahmad bin ali bin abdullahi بن العباس بن عبد الجبار بن ادريس بن ادريس بن اسحاق بن علي بن العابدين بن احمد بن محمد النفس الزكيه بن عبد الله بن خالد بن حسن المثنى بن حسن السبكي بن علي بن عبد الله كرم الله وجهه في سيد فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيكا تقول لمعنى ذلك فتاك ذلك يا مكياتي لا تجد عني شيئا فاظلوه بميزان شعبي فما وافقه الخصوم وما خالف فتركوه idan ka wani abu da gare ni ba auna shi da ni zai da shari'a idan ya yi daidai da shari'a ku bi shi idan bai daidai da shari'a masa Allah ba ku yarda shi kawai kawai ku bi shi ko da ba an wani da gare ni kai kokari ka bi shi wajen bin Allah ka wajen bin sunan manzo Allah ka sallallahu alaihi wa alihi wa alihi sallama Allah ya kinsa mana godiya gare shi da dukkan makokin mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يجزى عليك انه لا يعز من عافيت ولا يذل من ولا يذل من واليت تبارك تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم رفع بالمقدار العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي اتوب اليه Thank you.